الرحيم وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وكتابه العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا فصل هذا كل إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح to idan muka ma idan muka tabbatar da zancen neman tuba shi wanda ya yi wannan wato mummunan kalma ga jarumin shugaba muka tabbatar masa da cewa eh, a bashi dama ya tuba haifu ta sihu a bugiran da ta inganta a yi haka din الاختلاف على على الاختلاف في توبة المرتد to sabani ya tabbata a cikin malamai a bisa sabanin da suka yi a cikin tuban murtadi wanda ya rida إذ لا فرق بينهما domin idan an ba shi damar ya tuba ya zan ba bambanci kenan tsakaninsa da wanda yake ya rida وقد اختلف اختلف السلف في to وجوبها ita kanta ba da damar tubar to su sa- wato shugabanni magabata sun yi sabani a cikin shi cewa wajibi ne a ba shi dama ya tuba نعم. وصورتها da kuma surata yaya za a yi masa wajen neman ya tuba din yaya ومدتها surar take ومدتها da kuma muddar iya wani zamani za a ɗauka ana neman ya tuba نعم. فذهب جمهور آل العلم to yau yawan malamai mabuta ilimi suka tafi إلى أن المرتد يستتاب bisa cewa shi ne murtaddi wanda ya rinda so ana neman ya tuba ba za a zan tabbata da hukunci ba tukunna sai an nemi ya tuba ya dawo ga addini نعم وهكذا ابن الكساري alƙali ibn al-qassar ya hikaito أنه إجماع من الصحابة cewa wannan neman tuban murtaddi wannan ijma'i ne daga sahabbai على تسوية قول عمر a bisa katartar da zancen sai na umar umar bin al-khattabi shi ya hukunci ga wanda ya yarda ga cewa a nemi ya tuba tukunna kamar a zartar masa da hukunci to kuma duk sahabbai suka dace da shi akan haka ba wanda ya masa inkari نعم ولم يكر أحد منهم ba ɗaya daga sahabbai da ya masa inkarin haka وهو قول عثمان ya wannan shine zancen sai na usman وعلي sai na ali وابن da مسعود abdullahi bin mas'ud وبه قال أداؤنا wannan أبي duk رباه a cikin sahabbai kenan Na'am.
hakan nan kuma a cikin tabi'ai wannan shine zancen adawu bin abi rabahi da واللقئي ibrahim an-nakhai والثوري to a cikin atibawar tabi'ina kuma shi ne zancen su fiye da sauri ومالك da imam maliku وأصحابه da almajiransa da والأوزائي abdurrahman al-auza'i mutanen sham kenan da والشافعي imam shafi'i وأحمد da ahmad وإسحاق ibn hanbal da ishaqu ar-rahawiya وأصحاب الرأي da su ma wato almajiran abu hanifa shi ne da ake ce musu ashabul ra'ayi da ashabul ra'ayi nan kaga zai iya daukan fuska biyu ko dai ya kasance masu aiki da ra'ayinsu ko kuma a ya kasance masu tsananin kunya suna da kai sosai kaifin abin nan to aka faɗa abu dangane da shugabanni abin da kake yi idan yana da mahamali guda biyu sai ka ɗauki mahamalin mai kyau sai ka fassara da shi haka ake yi idan mutum ba fitina kuma yake nema ba duk abin da aka faɗa kalma wacce ke mai harshe biyu to sai ka yi mata fassara kyakkyawa نعم
musamman a janibin shugabannin su a wato a hanifawa almajiran imam eh, abu hanifa ana ce musu ashabun ra'ayi saboda suna mutukar aiwatar da hankali a cikin wato istinbadin hakamun shari'a an fahimta kuma ba wai hankalin nasu ba zai rabu da nassin ba nassin ne suka fi kowa iya wato bubbugar da hukunci a cikin ka gani to shi yasa din ake ce musu ashabun ra'ayi نعم ka gani yanzu kamar irin kaga ana sabani a cikin gunjin halwa wannan cewa akwai ta a cikin musulunci ko babu ta saboda can ba a san to saboda haka da aka zo kitabu ba dukkan wahayi shikenan aka faɗi da na Aisha tana bayanin farkon sha'anin wahayi yace wa kana sallallahu ya khalu bi dari hiraqin awwal ma buji a jikin rasulullahi min alwahyi ar-ru'ya salatu thumma hubbiba ilayhi al-khalaq abinda aka fara manzo Allah wahayi da shi shine wato mafarki ta mafarki aka fara zuwa masa da abu wa kana la yara shay'an illa ja'a mithla falaqi subhi duk abin da ya gani a cikin barcinsa to sai ya ganshi tangaran kuma da tun daga Allah yake ya zo karara an yi abu to shikenan sannan sai aka soyar masa da kadaita halawa to shi ne sai badruddin al-aini daga cikin manyan halifawa wanda yake da mai umbatul qari sharhin sharhin bukhari sai yake cewa to wa fi hadha tashriqun lil halwati a cikin wannan akwai shar'anta halwa li tarattubiha ala al-wahyi saboda wanda Allah bai fara yin ta ba sai da aka fara masa wahayi kaga annabta ta zo saboda haka ashe a- wato halwa ta tabbata kenan a cikin musulunci to ka irin wannan abun yin fi kowa abin nan dinsa ka gani na gaya muku ce yana daga cikin matafiyarsu sun fi son yin sallah a ƙarshen wakati mu tsari kowa yana kirda da farkon lokaci ko to zuwa ni kowa mazhaba su shine sai ƙarshen lokacin mu tsari ake ba da sallah ko yawwa ƙarshen lokacin ya zo ƙarshe tukunna lokacin sallah ya zo ƙarshe sun fi son sa a nan- a wannan lokacin saboda shine mahallin wujudi shi ma- farkon sallah farkon lokaci mahallin istihbabi ne ya gani an so daga lokaci ya shiga ka tashi ka aiwatar da sallah amma in lokaci zo ƙarshe wajibi ne ka tashi ka yi to iqa wa hafi mahallin wujubi aula wa afdalu min iqa ya hafi mahallin istibari saboda wato wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftarabtuhu alayhi to ka ji irin wannan abubuwan to shine su ne suke da shi yasa ake cewa su ashabun ra'ayi me haka da ka tunji ra'ayin a cikin shi da akwai ba za ka iya tashi zama ba za su kawo maka dalilai kuma ka shi kuma jima yawa mutum yana so ya ga irin wannan yaje jami'ul azhar wannan abin nan sharhu ma'anil azhari na Abu Ja'far al-Tahawi to kare ni zai ga irin wannan to ne وذهب داوس Dawus al-Yamani ya tafi kuma وعمر بن عمر da wa Ubayd ibn Umayr dai عمير da Hasan al-Basri sun tafi والحسن في a الروايتين ɗaya أيضاً ruwayoyi da aka yi daga Hassan al-Basri akwai ruwaya da ke na albu da sauran أنه يستتاب la yastatabu cewa ba a neman tuba ga murtaddi mutum ne ya rage bar addini kashe shi ake yi kawai ba tare da an neme tuba ba in ji ɗaya daga cikin ruwaye daga hasanin basari وقاله عبد العزيز بن أبي haka nan سلمة abdulaziz bin abi salama ya faɗa shi ba وذكره عن ya معاذ kuma ruwaito shi ya ce daga mu'azu ɗan jabalin ya ruwaito shi وأنكره سهنون عن amma a zai معاذ ko da yake mamalin sununi ya in- ya ya nufanci cewar wannan zance daga mu'azu ɗan jabalin ne Waka- saboda ai duk sun haɗu akan neman tuba ga murtaddi نعم yawa su sahabbai
وحكى والطهاوي عن ana أبي يوسف ji wato ka ji da hawin ke nan shirin ma'ani da asali shi ne imam da abu jafar da hawi din nan ya nufanci irin wannan daga abu yusufa shi ma almajirin abu hanifa din نعم وهو قول أهل shi الظاهر ne zancen ahadin zahiri su dawo da abin ke nan قالوا suka ce وتنفعه توبته عند الله dubansa a gurin Allah za ta amfane shi shi murtaddi amma ko da ya lakin la na nadra'ul La nadra'ul qatl anhu.
ya ce sai dai ba za mu ije masa kisa ba duk wanda yana musulunci ya yarda to in muka kama shi ko da ya tuba to tubansa a gurin Allah zai amfane shi Allah zai karbe shi ana sa ya hada duwan inda Allah ne bazali amma a nan dai duniya duk wanda ya canza addini man baddala dinin ko haka manzo Allah ya faɗa ga shi ne لقوله صلى الله عليه saboda faɗa وسلم sallallahu alaihi wasallam من بدل دينه فقتلوه duk wanda ya canza addinin ka to ku kashe shi وحكي عن أداء mun shi kamar da nake ga muku canza addini cin amana ne na musulunci shi kuma musulunci a gurin musulmi shi ne ƙasa wanda ya ci amana ƙasa hukuncin ka kisa to saboda haka wanda ya ci amanar musulunci kashe shi shi ake yi to shi ne a gudina وحكي عن an أداء yi kaya da zamanar abawu أنه إن كان ممن ولد في ya الإسلام ce idan yana daga cikin 'ya'yan musulmi ne wanda an haife shi a cikin musulunci لم to يستتب wannan ba ya kuma yi ridda to wannan ba zancen a nema masa wani alimiyar tuba kai shi za a yi kawai ويستتاب الإسلامي amma tubabbe wannan sai in ya sake da ya koma to sai a nemi ya tuba ya koma وجمهور العلماء على أن lawayan malamai المرتدة sun tafi akan cewa shi murtaddi namiji wanda ya rida namiji da والمرتدة kuma wata sai rida في mace ذلك a سواء cikin wannan hukunci duk sawa'un daidai ne daidai suke da mace da namiji نعم. وروي عن علي amma رضي an yi الله wani عنه wani daga sayyidina ali Allah ya kira shi amirul mu'minin لا تقتل المرتدة ya ce ita murtaddiya mace ba a kashe ta ba a kashe mata وتسترق abinda za a yi idan mace musulma wani yanzu ne bai ta rida sai a mai bai ta baiwa نعم. قال هو haka عطاء malam a dawo ya faɗa وقتادة malam ka sadatu وروي عن ابن عباس haka nan an roci irin wannan daga dan abbas لا تقتل النساء في yace الردة ba a kashe mata a cikin radda mace ko ta yarda ba a kashe ta وبه قال أبو حنيفة wannan shine zancen abu hanifa قال مالك shi ko imamu na maliku yace والحر والعبد na eh to ai ba ma kisan gabaki daya yanzu ai ba ma riddar ma gabaki daya saboda turi kowa yake duk abin da mutum ga dama zai iya yi kuma wani irin zamani ne wani irin lokaci ne wanda yake murɗaɗe wai malami ne na ji a gidan talabijin ana bayani wai yana bayanin zawajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai da Aisha abin da ya inganta a cikin sahih Bukhari shine an aure wato an kulla aure tsakaninta da manzo Allah tana da shekara shida ta tare a gidansa a musulai tana da shekara tara saboda haka sai yake kawo zancen mulhidai kafirai fajirai wanda ba su ba su barasa imani cewar sun su yanzu wasu suna ganin cewa wannan aure ya saba wa ka'idar kaza kaza kaza wata ka'ida ne ta duniya har sai yanzu ka'idar duniya yaro shi ne ɗan ƙasa da shekara sha takwas yau wani tashi abin haka suke cewa abin to sai yake cewa to ai wai zai tsarkake janibin manzan Allah sai ce wannan doka an yi ta ne 1989 shi ko wanzu Allah wannan aure an yi shi ke da shekara dubu saboda haka ma ai ba za ma a ce ya saba doka ba shi ne shi bayanin eh saboda haka wai ai sai an yi doka ka saba mata shi ne ya zama da mutum ya ya saba ya zo mu da irin lamarin ne shi yasa to haka haka nan abubuwan suke a dama wani mutane yanzu a kiyaye su in mutum ya cika kuka ya kuka ya kuka cikin su to da wuya a samu shi da wuya a samu shi yana da wahala mutum ya shiga sarkakiyar kangin nan na kafirai to gaskiya magana kuma sai dai abin da Allah ya yi wallahi wallahi abin hadari ne ba kankani ba wallahi su cewa ake yi Allah ke shi mutum yana kala malikun imamu na maliku ya ce والحر والعبد ka ga da ɗa da bawa والذكر da والأنثى mace da namiji في ذلك a سواء cikin sha'anin da duk ɗaya suke ba wani bambancin hukunci وأما مدتها amma muddin da ake neman mutum ya tuba za a dakata masa a nemi ya tuba shi kuma ومذهب الجمهور to mazhaban yau yawan malamai وروي عن عمر an ruwaito shi kuma daga sayyidina أنه Umar يستتاب ثلاثة أيام cewar ana neman tubansa ne kwana uku wannan shi ne matafiya a nan wani a nan ko a nan malikawa ko yauwa kwana uku za a ba shi dama yau gobe jibi in ya yi tuba falin lalata wa illa kutila
يوبس فيها za a tsare shi a cikinta وقد اختلف فيه عن عمر an yi saɓani fiye a cikinsa an umara daga sai da na umaru وهو آل قولي shi شافعي ne tsayin zantuttukan imamu shafi guda biyu ce a tsare shi kwana uku ana neman tubansa وقال أحمد وإسحاق shi ne zancen imamu ahmad da ahmad da ishaq ibn rahawiya واستسأله مالك a wata hasana hudu imam maliku yana ganin kyan wannan zance yana ganin kyan wannan zance وقال ya ce لا يأتي الاستزهار إلا shi بخير jinkirin nan ba zai zo da kuma ba sai da alheri a jinkirta masa وليس عليه جماعة الناس ko da yake wasu jama'a daga malamai ba sa kansa قال الشيخ أبو محمد بن أبي mai زيد risala kenan abu muhammad ya ce يريد في الاستثناء ya ثلاثا istizhar nan da yake yana nufin cikin jinkirin nan na kwana uku ana samun alheri a ciki وقال مالك أيضا imami imamul mazhabi imam maliku har ya faɗa dai har yau الذي آخذ به في ni المسلم abinda nake riko da shi a cikin murtabi قول عمر shine zancen umaru يقال ثلاثة a أيام tsare shi kwana uku ويعرض عليه كل يوم a dinga bujiro masa da tuba musulunci kullum فإن تاب idan ya tuba ba lillahi alhamdu وإلا kutila in قتل ko ba haka ba a kashe shi wannan shine hukunci na Allah hukunci manzo Allah abinda malamai suka yi wato gama a kansa cewa dai wanda ya ridda dai la yahillu damu mur'in illa bi da salati ko as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'ati نعم duk wanda ya bar addinin sa ba wani zance wani yancin addini yancin addini kan ka shigo musulunci ne kake da yanci yana da yanci la ya kira haddini yawa saboda haka abin duk da mutum yake so yi amma idan ka shiga cikin wannan aidi na addini tare da cikakkiyar hujja to ba zancen kuma wani zancen in ka in mutum ya ce ya fita ya zo da wasa نعم yawa Allah ko ba a wasa da shi ba a wasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan duka da za ka ji suna ta wato izgilanci da musulunci akan wannan hukunci iro da ire-iren waɗannan gurare da ake zance a kai amma ba ga kaman je su akan son zuciya akan hawan nafsi za su iya zuwa su kashe miliyoyin 'yan yara masu shan nono da waɗanda suke yayi wa'yara da basu balaga ba maza da mata za su iya kunta musu magani ko su je su sai musu da magani da suka san halaka za su ko ma su zo da makamai su karkashe su ko ba sa yi aikin kenan yanzu ba irin ma a cikin musulmi duk makaman da suka yi sabo suna zuwa su gwada shi ne a cikin musulmi duk makamin da aka yi sabo za a zo a gwada karfin sa ne a cikin musulmi su kashe mu sarra su mu mun wannan hukuncin mu ne muka yi laifi yanzu shi wannan abin da suke faɗa child abuse da suke faɗa na aure din nan wato abin da dokar ta shafa shine aure ba karuwanci ba an fahimta ba ta shafi karuwanci ba yarinya ko ɗan shekara bakwai ce in tana da yancin ta ga dama za ta iya yin karuwanci amma dai a aure wannan haramun ne wannan haramun Ma- akwai shi wani hadi Allah ki kansa yake gaya mana yake cewa shi ya ga yarinya a Scotland ya shekara goma sha hudu karuwanci ta haihu sau biyu ta yi haihuwa biyu a cikin karuwanci ka gani su sun yadda da yanzu akwai turkiya lokacin da suka kafa doka ta sha'anin auren mace ta ya wuce daya sai mace daya wani aka kai shi ƙara kotu ya yi mace ta biyu za a masa hukunci sai ce ai ɗaya ba matarsa ba ce zaman zajiro suke yi shi ne sai ya kubuta kaji aure ne yawwa inda ya zata ne yawwa karuwa yawwa karuwa to ita ba ba tano da sana'a ta ce eh shi ne ka gani Allah ya sauka وقال أبو الحسن بن القساري abu na sanar da kasa da ya ce في تأكيده a ثلاثا cikin jinkirinsa uku a Ruwaya cikin ta ne jinkirta masa su uku din nan Ruwaya ruwaya ta ta ne da amma jikin- amalikin akwai ruwayoyi guda biyu daga imamu na maliku a cikin jinkirta shi murtabi tsawon kwana uku din nan Hal wannan zalika duka wa- kuma ba da yawa ko waɗannan abubuwan akwai musulmi da yawa ƴaƴan musulmi masu sallah waɗanda sun yadda da ra'ayoyin kafirai na kyarar waɗannan gwaje-gwaje sun yadda da kafirai kuma saboda an riga an yi har yi tsakan an jagulgula imani ya riga ya rikice abin ya riga ya hargitse har abada mahasunan da yake kallo mahasunan kajirai yake gani su wa duk abin da za ka haska masa na musulunci ganin sai ya wani ya yi masa wani dutsen sun haka suna nan ko a ɗan siyasa ɗin nan ko a ɗan boko ko a ɗan wane ne da sun za su dinga ganin su Eh, sun duk wannan abubuwan zai su gani yanzu in ba ka so ka fitine shi kasa kawo nan can auren sai da aisha auren da aka yi shi da izini daga al'arshin ubangiji ta baraka wa ta'ala shugaban halitta wai dan adam ya sa hankalin zai na tuhumar wannan auren ai ka ga lamarin ya rikici Mhm.
هل ذلك واجب أو مستحب shin wai wannan wajibi ne ko mustahabi ne a jinkirta masa kwana uku nan wajibi ne ko mustahabi ne واستحسن الاستتابة amma dai eh, yan eh, ashabul ra'ayi ba wato su almajiran abu hanifa su ne mutanen kufa kenan su ne ashabul ra'ayi sun ga su ma sun ga kyawun istitaba ta neman tuban murtadi wal istina da yi masa jinkiri kwana uku وروي عن أبي بكر الصديق an ruwaita daga abubakar na siddiqu أنه استتاب امرأة cewa shi ma ya nemi tuban wata mace ta Wannan ta tuba tu- ba ta tuba ba fa Faƙatala kada ha.
haka sai kashe ta وقال الشافعي مرة imamu shafi ya faɗa ma- maratan فقال ya ce إن لم يتم مكانه idan ya قتل tuba ba nan take utila a kashe shi ka gani saboda haka kaga ba istikaba kenan a cikin wannan fadin نعم واستحسنه المزني almajirin su abubakar muzanni ya ga kyawun wannan zance وقال الزهري imamu zuhuri ya ce دعاء إلى الإسلام a ثلاث kira مرات murtazi zuwa musulunci su uku فإن أبى idan ya ki Utila.
a kashe shi وروي عن علي an رضي rabu الله wani عنه daga sayyidina ali allah ya dade shi يستتاب شهرين za a nemi tuban sa tsawon wata biyu ma ka gani ai yana tafi ma tukunna ga mun nan ma
نعم وقال shi اللخدي ko ibrahim wannan hadiya ce يستتاب ai ma أبدا tsare shi za a yi ta neman tubansa ko dai ya mutu a kurkukun ko kuma ya tuba ya musulunta ta tabo abada to ka gani وبه أقر الثوري da shi da wannan hukunci su biya ni sau biyu ruku ما رجيت توبته amma fa ana yi masa haka ne mutum ana sa ran ya tuba نعم wa kamal al-qansari an abi hanifata alƙali ya hikato daga abu hanifa annahu yusabu salasa marrati cewa za a dinga zuwa ana fitar masa da tuba ne su uku Bisa lafata ayyami.
a kwanaki uku yau a zo da safa da rana da daddare gobe ma da safa da rana da daddare jibi ma haka nan Mhm.
aw salasu juma'in ko kuma ma sati uku za a yi kullu juma'atin to kulla yawon
na'am kullu yawmin au juma'a juma'atin marratan ko dai kullum a dinga neman ya tuba sau ɗaya ko kuma duk sati a dinga neman ya tuba sau ɗaya na'am wa fi kitabi muhammadin a cikin littafin wato muhammadu bin hadisin kenan al-ibn al-qasim daga ibn al-qasim da al-murtad ila al-islam salasa marratin ana kiran murtaddi zuwa musulunci su uku fa in aba idan ya ki gurbat wa sai a nuquhu tare wuyansa ya kashe shi kenan waktuliba ala hadha to an yi saɓani a bisa cewar a nemi a nemi ya tuba din hal yuhaddadu shin za a dinga wato razana shi a dinga cewa ka musulunta ba in ba ka ba kashe ka fa za mu yi ba aw yushaddadu alayhi ko ko za a ji tsananta masa ayyam al-istisabati a kwanakin neman tuban nasa hiya tuba domin ya tuba din Amla.
amla ko kun kyale shi za a yi dai kawai a dinga cewa ka tuba kuma addini فقال مالك imamu maliku ya ce ما علمت في الاستتابة تجويعا wala ta addini to ni ban ji malamai sun ce a cikin neman tuban murtaddi a a sa shi ko cikin halin kuma kwanaki shi ba wani takurawa نعم ويؤتى من الطعام بما لا a يضره ba shi abincin da ba zai cutar da shi ba وقال أسبه hakan nan malam asubagu ya ce يكوف أيام الاستتابة shi kuma ya ce a بالقتل dinga tsoratar da shi da kisa kwanakin da ake neman ya tuba din nan ويفرض عليه a الإسلام dinga bijirar masa da musulunci a neman tayinsa وفي كتاب أبي الحسن a الثابتي cikin littafin abulhassan ya ɗalibi يوعظ في تلك ya ce الأيام wa'azi za a dinga masa a cikin wannan kwanaki ويذكر a بالجنة dinga faɗakar da shi da aljanna يكوف a بالنار tsoratar da shi da wuta قال أسبه asubagu ya ce وأي المواضع وبس فيها من السجون مع الناس karani a wahadahu to kowane guri ne aka tsare shi a ciki na daga kurkuku ko a ina ne a tsare shi ko tare da mutane ko kuma a ɗaure shi ta lala shi kaɗai idan sun suka binu in dai an amince daga sharrinsa سواء duk ɗaya ne ويوقف ماله A- إذا amma- كيف ana dakatar da amfani da dukiyarsa idan ana shayin Ai, hanyar kulli da fawwa kowa alal da musulmi muslimina.
da fitowa da musulmi domin idan an kashe shi kan kuma dukiyar ta zama ta koma baya ta musulmi ko ba haka ba za ta koma musulmani to idan yayin da ake neman ya tuba ina wa'annan kwanakin aka gina ta tasarrufi da dukiya yana ta tasarrufi da dukiyarsa to a dakatar da dukiyar eh yace wa yuqafu malu Na'am.
ko bai tasarrufin ba ma a dukiyarsa dole a dole su zama kufiya
ويطعم منه a dinga ba shi abinci daga dukiyarsa Wai iska.
a dinga shayar da shi وكذلك يستجاب أبدا hakan nan har abada a yi ta neman tubansa Kullum kullum ma ya ja a raja'a wartarsa wartadda.
dukkan da ya dawo ya sake ridda dukkan da ya dawo ya sake ridda وقد استتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهان وقال الله.
الذي استدى kaga أربع مرات أو خمسا wato ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi tuba daga wato nabahanu annabi irtadda arba'a marratin wanda har sau hudu yana da ya ridda manzo Allah ne ya tuba ya dawo musulunci ya sake ridda haka aka yi har sau hudu sai sa suka je a nan su suka je kawai ta ta yi abada نعم kaga da zai dora akan haka da manzo Allah zai dora akan haka neman ya dawo nabahanu ko at-tamaru ne ko kuma wani kare su ne yana da nabahanu a sahabbai ko kaman guda uku haka نعم قال ابن وهب عن مالك to muhammadu bin wahab ya faɗa daga imamu na malik يستتاب أبدا za a nemi tubansa abadan har abada a Wannan ma raja'a.
ku duk sanda aka yi kwaɗayin zai dawo musulunci shi وهو قول الشافعي ne da وأحمد sai imamu shafi da imamu ahmadu وقال ابن القاسم hakan ne ibn qasim ya faɗe shi وقال إسحاق shi kuma ishaqu dan rahawiya ya ce قتل بالرابعة annahu din idan aka nemi ya tuba ya dawo aka ya sake kuma aka nemi ya tuba ya dawo in ya haka su huda a kashe shi نعم وقال أصحاب الرأي su kuma malamai wato ashabul ra'ayi ma- malaman abu hanifa mazhabar abu hanifa kenan suka ce إن لم يتب بالرابعة idan قتل bai tuba a ta hudun ba to shi ne sai a kashe shi دون استتابة ba tare da neman tubansa ba وإن تاب غفر idan ko ya له tuba مطيعا shi kenan za a lalatar da shi a doke shi duka mai ciwo kuwa ولم يخرج من السجن ba zai fito da kurkuku ba حتى ظهر عليه خشوع har التوبة sai kankan da kai na tuba ya bayyana gare shi mun tabbatar da kuma yanzu ya daina wasa da addini قال ابن المنذر yace ولا نعلم أحدا ba mu san wani ba da ya wata samu ولا أدبا ba mu san wani da ya wajabta wa murtaddi a ladabtar da shi ba a marar farko ya yi radda yanzu to shi ke nan ba zan wani haji a ladabtar da shi ko a sake shi ko a masa tsawon ko waye a ba ɗaya kawai a nemi ya tuba idza raja'a idan ya dawo ga musulunci wa huwa ala mazhabin malikin wannan zance kuwa yana kan mazhabata ta imamu na maliku wa da shafi'i imamu wal shafi'i da sufi imamu abu hanifa faslun hada fasu hada hukum man sabata alayhi zalika wannan fadi yana zancen murtaddi ne saboda ya daidaita shi da hukuncin sabu da wato yadda ka ji an faɗa wa murtaddi ɗinan da wannan saɓani da ake da matafiyan malamai daban haka hukuncin sabu yake kenan dangane da wannan na'am yawa to ce hada hukumin ban tabbata alaihi zalika to wannan shine hukuncin wanda wannan ya tabbata gare shi ma'ana mummunan kalma a janibin shugaban halitta ko ta zaki ko ta tawaya ko ta suka ko ta aibantawa ko ta abin nan ko ta jirwaye ko kuma sarihan ya yi ta an fahimta to wannan shine hukuncin sa yadda ka ci nan daga malamai bisa ma yajibu thubutuhu min idan zai ya ikrarin tabbata da abin da tabbatar tasa take take wazarta ni kiranin kamar yazo shi da kansa yayi burinci da cewa yayi kaza din aw udulin ko kuma shaidu adalai suka tabbata a kansa cewa yayi lam yadfa fihim wanda kuma shaidun ba a yi wani suka a cikin su ba idan an samu suka a cikin shaidun ko da adalai ne yanzu misali adalai idan suka suka shaida akan mutum ya adali ne mutum an tabbatar zai shaida akan mutum to idan mutumin da yake eh alƙali ina da magana wani da ya shaida a kaina ko da yake adali ne kun tabbatar da adali ne amma mun taɓa neman aure da shi na kasa shi saboda haka tun daga lokacin nan sun ci ci dama kwalle da iya kwalle ce ne wannan kuma ya dace su sai a yi da shi a yi shi da shi ne udulin lamin da ba'a ci ne mutum yanke yawa to wannan sai an samu adilai wanda babu wani suka a cikin su ta tabbata kansa to wannan shi ne hukuncinsa na'am to mu je fa amma man lam tatimma shahadatu amma alayhi wanda shaida ba ta cika kansa ba fa kuma bima shahida alayhi alwahidu da abinda mutum ɗaya ne adali ya shaida a kansa da shi aw allasibu min an-nas ko kuma tarkacen jama'a daga mutane wanda yake majhulul adalci ba a san adalcin su ba ga sunan dai mutane ne suka zo suka taru ba wanda za ka ce wani adali ne a cikin su amma kuma suna da yawa na'am ka gani ko yadda ilu da wasu umma alal kadibi adatan shi su ne da shi fita na'am yana da waya ce sun taru sun haɗa kai ne akan ƙarya su su ne suka suka shaida da shi fito da shaida da shi ku shaida ɗaya ce na'am kamar adali ne guda ɗaya
aw sabata qawluhu ko kuma faɗinsa ya tabbata eh, ya tabbata ɗin adalai sun yi shaida ya faɗi kaza lakin mutula udulila sai dai zancen nasa abu ne da zai iya ɗaukan fassarori an fahimta kamar yana da harshen gado zancen nasa to ولم يكن صريحا ba zance ne da ƙarara ba
وكذلك إن تاب عن القول بقبول توبته hakan nan kuma idan ya tuba a bisa zancen cewa za a karɓi tubansa فهذا يدرأ عنه القتل to wannan ana iya masa kisa duk wannan kusan kun guda uku نعم ko gibar da shaidar ba ta cika ba shaida ɗaya ce ta ya ka samu na adami ta tabbata cewa ya fi kalmar da hukuncin da kisa amma shaida ɗaya ne ta نعم ko ko a allafi ku ne tarkacen mutane wanda ba a san adalarsu ba kaga duk wannan shaida ba ta cika ba نعم ko ko a'a ya zo ta tabbata din ya faɗi kaza to shi kaza nan da ya faɗa ƙauni ne wanda yake iya ɗaukan fuska biyu yana da harshen don mozanta kaga duk wannan zai abu tabbata ba Na'am.
ko ko a'a ta tabbata nan amma kuma ya tuba shi kuma alƙalin yana kan mazhabar da cewa za a iya karɓar tuban nasa to نعم ويتسلط عليه إجتهاد الإمام to shi kenan yanzu idan aka samu wannan fusaku to shi kenan yanzu ijtihadin shugaba ne kuma zai hau kansa kuma shi kenan sai abin da kuma shi alƙali ko sarki ya duba ya ga menene ya cancanta da shi نعم Mhm.
بقدر شهرة حاله gwargwadon shuhurar halinsa Eh, idan mutum ɗaya ai zo ya shaida a kansa shi kenan kuma sai aka zance duk ya yaɗa an mun taɓa jin kaza haka nan ana ta labarai game da shi an fahimta ko ina ana ta zance a shi shuhura dama da irin wannan وقوة الشهادة da عليه kuma ƙarfin shaidar a kansa da وضعفها rauninta وكثرة السماع عنه da kuma yawan jinsa wa irin wannan da ake daga wurinsa وسرة حاله من da kuma الأمة في الدين surar halinsa na zahiri wannan mutumin da ya kama da a tuhunce shi a addininsa
wannan bari bi safahi da kuma furuci da da wauta zance na zaɓinta wal mujuna da da kakaci shi ne yawan barkwanci a cikin sha'anin addini man qawiya amruhu to wanda lamarinsa ya ƙarfi azaqahu min shadidin nakali mhm, ila tadyiki fi sijini to ka gani ko to shikenan sai ya ɗanɗana masa wato eh, ya ɗanɗana masa wato tsananin wato horarwa shine hukuma na daga kuntata masa a cikin ɗauri wa shadd fil quyudi da da- da- da tsananta masa a cikin maruruwa ila al-ghayati allati hiya muntaha har da'atihi zuwa matukar abin da zai iya jurewa abin da zai iya jurewa abin da ba zai kai ga halakar ransa ba mimma la yamna'u al-qiyama daga abin da ba zai hana shi tashi tsaye da garbaci yake zuwa ga bukatarsa ba wa la yajuduhu an ba salatihi kuma zai durkusar da shi ya hana shi yin sallah ba wa huwa kuma kullu man wajaba alayhi al-qatlu to shi ne hukuncin duk wanda ma kisa ya wajaba kansa lakin wuke ba an katilihi da ma'anan sai dai aka yi dakace aka yi dako da barin kashe shi din saboda wata ma'ana duk wanda ga shi hukuncin kisa ne ya hau kansa amma wata ma'ana ko ta shubuha ta sa aka aka tage ba a kashe shi din ba to irin wannan shadidin mikalin shi ne abin da ya hau kansa na'am aujabahu wanda wannan ma'anar ta wajarta a dakata ga barin kashe shi din wa turbisa bihi ka gani kuma aka saurare shi ne iskalin saboda wani rikici wa iki iktabahu ko amruhu kuma saboda wani matsari da lamarinsa ya hukunta wa halatu shiddati kayan inikalihi za ta tare ku to hakan nan halin tsanantawa a cikin hora shi din tana sun saba bi hasali iktilati halihi gurgudun sabanin halin nasa wa qad rawa al-walid an wani ibn malikin muslimin ya rawaito daga imamu na malik wal haka nan awza'i ya riwaya daga imamu al-auza'i annaha riddatun cewa ita tsora magana ga janibin manzon Allah da yaddaci fa idza taba idan mutum ya tuba da gare ta kila sai a azabta shi a hora shi wa li malikin fil utu- fil utubiyati ya zo a tsarkaruwa imamu na maliku a utubiya wa kitabi muhammadin littafin muhammad min riwayati ashhabu daga ruwayar mana a shahabu idza taba murtadu idan murtadi ya tuba fala uqubata alayhi shi wannan babu hukumar kansa murtadi kawai wa qala hu suhunun hakan nan su bununu shi ma ya faɗa wa afta abu abdullah ibn abu attabi abdullahi bin attabin ya bada fatawa ya liman sabba an-nabiy cikin sallallahu wanda alaihi ya wa sallama tsora kalma ta zaki ga janibin annabi sallallahu alaihi wa sallama فشهد عليه شاهدان uddila ahaduhuma ka gani ko wanda shaidu biyu suka yi shaida a kansa amma shaidun ɗaya ne aka tabbatar da adali ne to ɗayan babu tabbas an jahilci adalarsa to yanzu abinda a wato shi abin abu abdullahi bin attabi ya hukunci shine ya fatawa shine a adali ya yi fatawa da ladabtarwa a nuji ne ciwo wata Watan yake kiri.
da horo Wasu wata jini ɗauri ne.
da kuma ɗauri mai tsayi hatta حتى ظهر har sai توته tubansa ya bayyana tukunna وقال abu الكابسي da hasan بمثل al-qadi هذا ya faɗa shi ma irin wannan ومن كان أقصى أمره alƙasir القتل wanda duk abu da wato lafazin qadi din ke yace wanda ƙarshen lamarin sa mutukan lamarin sa shine a kashe shi فحاق عائق sai wani abin da zai tsare kisan ya tsare da أشكل في القتل ya rikitar a cikin kashe shi لم kan to ينبغي أن يطلق من السجن bai kamata a sake shi kawai da hurhuku ba ويستقال a سجنه tsawaita kurkukun nasa ɗaurin nasa ولو كان فيه من المدة ma a ما عسى أن sa'ayin ko يقيم da zai kai duk tsayin da zai kai a cikin hurhuku ويهمل عليه من القيد a tsora masa wato ɗauniyar ruwa ما يطيق abin da zai iya ɗauka وقال في مثله ya faɗa a cikin kwatancin da dai shi gadi من أشكل أمره daga wanda lamarin sa ya rikitar شد في القيود yadda شدا shi ma a tsananta masa a cikin ɗauri tsanantawa ويضيق عليه a في السجن kuntata masa a cikin wato kurkuku حتى ينظر shi ma فيما ya يجب rikitar عليه sai an yi nazarin abin da ya dace da shi وقال في مسألة أخرى sannan ya faɗa a cikin wata matsalar shi gadi su ne faɗa misila hakirin wannan da matsalar ya faɗa ولا تراء الدماء ba a zubar da jini illa da lamarin wazi sai da lamarin bayyananne وفي الأدب بالصوت والسجن نقال akwai horo للسفهاء akwai horo cikakke ga su fa'i wawaye ta hanyar yi musu bulala wa sijin da ɗauri ويعاقب عقوبة شديدة ana dai ko azabta shi azabtowa matsananciya فأما إن لم يشهد عليه cewa سوى شاهدين amma idan ba wanda ya shida a kansa sai shaidu guda biyu فأثبت من عداوتهما sai shi kuma wanda aka yi shaidar a kansa ya tabbatar da cewa ai akwai kullaliya a tsakaninsu أو جراتهما ko kuma ya tabbatar da wata- wani suka a cikin adalarsu ما أسقطهما عنه abin da ya sarayar da su gaban da su shaida a kansa ولم يسمع ذلك من kuma غيرهما ba ba a ji wannan daga wannan su ba ba a ji wannan shaida daga wannan su ba sai su din kawai su kuma gashi ya ce abokan gaban sa ne ko kuma ba adilai ba ne fa amruhu akhafu to wannan lamarin sa ya fi sauki bi suqudi al-hukmi alayhi domin hukunci ya tare gaban wa ka'annahu la yushhad alayhi domin kamar ba a ma shaida a kansa ba ne illa an yakuna mimman yaliqu bihi sai dai dhalika in an ga wanda ya dace da wannan din ne yayi kama da haka wa yakunu shahidan min ahli kuma su shaidun nan sun zamo daga cikin ma'abota fice a cikin adala ba sai ma an bincike a kowa ya san adalai ne fa asqadahuma bi adawatin sai ya sanar da su da cewar akwai gaba tsakanin su da shi fa huwa wa illa yumkidu al-hukmu to alayhi shi duk da ba za a zartar masa da hukunci da share da shaidar tasu fala dafa'u adh-dhannu su da kauma Kauma.
amma da to zai ba zai iya ije gaskiyar su ba walil hakimi huna shi bi tajdidihi mawdu'un bigira da duk da hannun ta'ala kokari ya tabbata ga alkali a nan cikin hora ce wallahu waliyul Allah ihsani shi ne majibincin shiryatarwa zuwa ga tafarki na gaskiya na fasalun hada fasul hadha hukmul muslimi wannan hukuncin musulmi kenan da ya dora kalma ta zagi ko ta tawaya ko ta aibanta ga janibin shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam فأما الذمي amma kafiri na amana ku shi kuma لا ترى بسبه idan ya bayyana kurur da kalma ta zagi أو قرب ko kuma ya jirwaye da ita أو استخف ko بقدره kuma ya yi kasa da alkadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أو وصفه بغير الوجه الذي كفر ko به kuma ya siffanta manzon Allah ba ta fuskar da ya kafirta da shi ba domin kafirin amana dama an yadda da shi ne an kulla amana da shi akan shi kafiri ne ya ce bai yadda da annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma daga nan kuma kaga wannan ko da ya faɗa haka ai dama akan haka aka kulla amana da shi to amma yanzu sai kuma ya kago wani abu na kamar cin mutunci a cikin jami'in shugaban halittar sallallahu alaihi wasallam wanda yake ba mu kulla amana da shi akan wannan ba to wannan shi ake rinji a kai da gairu waje da zai kafara da shi ba ta fuskar da ya kafarta ba فلا خلاف عندنا في قتله wannan babu sabani gurma a cikin kashe shi إن لم يسلم idan bai musuluntu ba لأن لن نؤذي الذمة domin ba mu ba shi amana ba أو ba mu العهد ba shi alkawari Ala ba haza.
a kusa cewar ya dora mummunar magana a kashe janibin shugaban halitta ba وهو قول عامة wannan العلماء shi ne faɗin yau yawan malamai إلا أبا in banda حنيفة abu hanifa والثوري Sufyan sauri وأتباعهما من أهل daga الكوفة mutanen kufa فإنهم قالوا sun sun ce لا يقتل ba za a kashe shi ba tukunna لأن ما هو عليه من الشرك أعظم domin abin da yake kansa na shirku da Allah wai ai ya fi wannan kalmar ta kuma girma ولكن يؤدب sai dai a ladabtar da shi a ويؤذر tsawatar da shi وصدل بعض شيوخنا على sun ba قتله tashin malaman wa malika sun kafa hujja akan kashe shi بقوله da تعالى faɗin Allah ta'ala وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في a gani دينكم ko kaga abin da aka ce kenan kawai ta ci ga ayyukan da kufur ka gani idan suka warware alƙawuran da suke tsakanin ku da su bayan an kulla su kuma suka suka a cikin addini alƙawari shi kenan aka ba da dama da kisa a cikin wannan الآية ويستدل أيضا عليه بقتل النبي صلى الله عليه وسلم من الأشرة hakan nan aka ana kafa hujja har yau dai a kansa da kisan annabi sallallahu alaihi wasallam ga ibn al-ashraf ka abu kenan ya وأشباهه ire-iren sa ولأننا لن نؤاهدهم domin mu aiba mai alƙawari da su ولن ba نقيم الذمة ba على za هذا a amana akan wannan ba ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك kuma مع an halatta gare mu ma'aikata wannan tare da su ba mu ce kajirai ne wai mun zo mun kulla amana da su ko mu zauna mun ɗauke ku akan amana da alkawari a mu- duk abin da kuka ga dama za ku iya faɗa akan janibin shugaban halitta wannan haramun wannan ba wannan kafirci ne ai Na'am.
wannan ba zai yiwu ba kiristoci ne ku kuna bautar koros kuna cewa salisu salatin kuna kaza kuna kaza to shikenan akan wannan aka kulla amana da su amma ba zai halatta a kulla amana akan da kafiri akan ce mun ba shi damar kulla amana da shi akan zai iya taɓa mutunci galibin shugaban halitta ba wannan ba zai yi ba Mhm.
فإذا أتوا ما لا يؤدوا عليه العهد idan suka zo da abin da ba a alkawari da su a kansa ولا ba ba ذمة mu ba su amana kansa ba فإنهم idan ذمتهم sun warware wannan amana ta su وصاروا sun كفارا zama على abokai حربهم abokan gaba يقتلون لكفرهم sai a kashe su dan kafircinsu har وأيضا yau فإن ita ذمتهم amana ta su لا تفسد حدود الإسلام عنهم bayan musu da haddin musulunci ba duk abin da musulunci ya haddace suna nan a cikin ƙaidar sannan suka zo da abu da haddi za a yi musu haddi من القضاء في سرقة kamar an أموالهم kama su da hukuncin sata za mu hukunta musu hannu والقتل لمن قتلوه منهم hakan nan idan suka kashe wani a cikin za mu kashe su kuma wannan haɗi ne وإن كان ذلك حلالا عن- عندهم ko da wannan halal ne a gurinsu فكذلك صفه للنبي صلى الله عليه وسلم ballanta na kuma ɗora kalma ta zagi da janibin shugaban halitta sallallahu alaihi wa sallam يقتلون به wannan sai mu kashe su da sababinsa kawai ووردت لأصحابنا zawahiru تقتل بالخلافة to wanda yake wasu zahirin nasosi sun zo ga shugabanninmu yasa ashabu din nan yana da fasarori da yawa ya yi nake ashabun sun lafi wasu zuwa abokan annabi wannan fasara ba ta yi ba yawa ashabu tana daukan almajirai tana daukan shugabanni tana daukan sarki tana daukan abokin fadanka tana daukan abokin mu'amala da duk sahibu ta dauka tana daukan abokin tafiyarka akan hanya ko na da kawai akan hanya ba sahibu ne jami a kan hanya kawai kuka haɗu titi ya haɗa ku shi ma sahibu ne to amma a sahabu yadda ake fassara shi nan komai mu ce aboki kalmar aboki ba ta fassara sahibu ba ba kamar yanzu misali sarkin gari kaza sai ce sahibu kaza ko ba haka ba sahibu ne magalanta sahibu ainata sahibu indiya sai ya ce abokin indiya gari ne ba indiya to in aka ce wato abin nan in aka ce sahabban manzo Allah ashabu rasulullahi ka ce sahabban annabi kawai ka bar su sahabbai kowa ya sani نعم.
ne zan tauna abokai aboki ni da kai da muke ko ba gaba nan a Hausa saboda haka a daina fadar wannan yanzu kamar wannan sahabina abinda alƙali ne yake nufi shugabannin نعم.
shine ashabina almajiran imamu na malik Mhm.
إذا ذكره الزمي بالوجه الذي كفر به cewa idan kafirin amana ya ambaci manzo Allah da fuskar da ya kafirta da shi ستقف عليها من كلام ابن القاسم to za ka za ka tsinka a kanta nan gaba za mu kawo maka wannan zance daga cikin zance Abdurrahman bin Al-Qasim وابن وابن سهنون بعد ba'adu bayan nan tukunna وكا أبو abin المسعد musabir badani ya yi gaito a Ikilaba kilabu fiha.
ya bani a cikin wannan mas'ala عن أصحاب daga sauran المدينة wato daga sauran sahabbansa madaniyawa واختلفوا idan إذا sabbu سبه ثم أسلم to suka yi sabani cewa idan ya dora kalma ta sabbu da janibin shugaban halitta kuma sai musulunta فقيل aka ce الإسلام قتله suka ce musuluncin da ya yi ya tsara yadda a kashe shi ɗan لأن الإسلام يجب ما قبله yanke abin da yake gaban bayan yawa abin da yake gaban sa abin da yake kamar shi to musulunci ya yanke shi yanzu kawai sai dai a dora kuma gaba an fahimta to haka musulunci yake بخلاف المسلم إذا سبه sabanin ثم تاب idan ya dora kalmar sabbu ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ya tuba لأننا نعلم باطنة الكافر ka gani domin wato fi bugu da hukum Na'am.
domin mun san abin da dama kafiri ya kunshi a cikin wato kiyayyarsa ga janibin shugaban halitta dama wannan abu ne a ciki وتنقصه da kuma بقلبه tawayarsa a zuciyarsa لكن mana Mana alawa alawa da min zaharihi.
hali dai kawai hana shi bayyanar da shi mafi ai dama kafiri mun sani baya son annabi kuma a zuciyarsa yana ta jefa kalmomi ma munana ga janibin manzon Allah duk mun san wannan hana shi muka yi sai faɗa ba akan haka muke zan da jiya kan amana mun san baya son annabi Mhm.
ولم يزدنا ما أظهره إلا مخالفة للأمر ka gani ba abin da wannan bayyanarwar da ya ƙara mana face saba wa lamari kawai da yi ونقضا للعهد face warware alkawarinsa da yi فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام idan ya komo daga addininsa na farko wancan na kafircin ya dawo musulunci فقد ما قبله to ya sarayar da abin da ke gabansa قال الله تعالى ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce قل للذين كفروا إن fada يتولوا wa waɗanda suka kafirce in yin tahu yi gufar da Wallahu kuma ma qad salafa.
in suka yi wato idan suka tuba za a yafe musu abin da ya gabata abin da ya gabata za a yafe musu نعم المسلم بخلافه walmusulmi shi ko musulmi biki lafi sabanin wannan ne a zaton mu da shi masoyin annabi ne babu abin da ke cikin zuciya sai girma manzo Allah da jin nauyin manzo Allah نعم sai ga shi ya fito mana da wannan girma a to shi munafiki ne da mutum biki ne kenan to biki ko ai ba saurara ma إذ كان ظننا بباطنه وحكم ظاهره domin zaton mu da baɗininsa abin da ke zuciya shine hukuncin zahirinsa وكلاهما بدا من الأعمى sabanin abin da ya bayyana daga gare shi na wannan mummunan kalma وأن قبل بعد to رجوعه bayan na aka za mu karɓi curiya ko mu ba Mhm.
سلمنا إلى بدين eh ba za mu dogara zuwa gaba ɗinsa ba إذ قد بدت سرائره mun sirrin sa ya asirin sa ya tunu وما ثبت عليه من الآثام باقية abin da عليه duk ya tabbata gare shi na hukunce hukunce tana nan a kansa لم يسكتها شيء babu wani abin da ya sarai da ita وقيل la yaskidu إسلام الذمي سبب له hakan nan wasu suka ce shi kansa kafirin amana musulunta ba za ta sarai masa da haddi na wato kalma da ya akan janibin manzon Allah ba لأنه حق للنبي صلى الله عليه وسلم a kashe shi haƙƙin annabi ne sallallahu alaihi wasallam وجب عليه ya wajaba kansa لانتهاك حرمته zai ce haƙi saboda keta wasu alfarman ma'aiki وقصده إلى هذا النجيسة da kuma tsunufinsa na riskar da wata tawaya ga janibin manzo Allah wal ma'arajihi da aibantawa gare shi فلن يكون رجوع إلى الإسلام billadhi yusiluhu saboda da komo wasu zuwa musulunci bai zamo abin da zai sarayar da wannan haddi ba كما وجب عليه من حقوق kamar المسلمين yadda yanzu dan ya musulunta abin da yake kansa na haƙoƙin musulmi ba zai sarayar kansa ba من قبل إسلامه gabanin musuluncinsa dama akwai haƙoƙin musulmi a kansa ba za mu sarayar masa da wannan ba من قتل zamu daga kisa da ya taba kashe wani musulmi sai mun kashe shi yanzu ko ya musulunta وقذف ko kuma ya yi kazafi ga musulmi sai kuma ya ce ya musulunta to alhamdulillah sai a koya masa Allah kuma za mu shi guda da tamanin ba laifin kazafi ne wannan kuma haƙƙin haddi na man- na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم to idan muka zo ba za mu karɓi tuban musulmi ba فألا نقبل توبة الكافر أو لا ai idan ba mu karɓi tuban kafiri ba shine mafi cancanta قال مالك ni kitabin ibn hadid ma'ariku ya faɗa shi littafin ibn hadid المبسوط shine al-mabsud mabsuda wannan mabsuda وابن القاسم ibn al-qasim وابن المالكي al-mashuni وابn عبد الهكمي al-hakami وأسبب da malam asbab في من شتم نبينا من أهل ya الذمة dora kalmar shatumu shine zagi ga janibin annabin mu sallallahu alaihi wasallam da kafiran amana أو آدم من الأنبياء عليهم kowa wani daga السلام annabawa alaihi musallamu قتل ya ce wannan a kashe shi kawai إلا أن يسلم sai dai idan ya musulunto وقال ابن القاسم hakan nan بالقتلية abdurrahman ibn al-qasim ya faɗa a utubiya وعند محمد a wurin muhammadu ibn وابن hadidi dan سنون sunu ne وقال سنون وأسبق ka gani to malam sunu ne faɗa da malam asuba wa qala ibn al-qasim bil utbiyati wa inda muhammadin wa ibn sunun to akwai ba'ana نعم to mu jina malam sunu ne ya faɗa wa asuba da malam asuba لا يقال له أسلم to ba a ce masa ka musulunta wala la tuslim ba a ce kuma kanka musulunta ولكن إن ina أسلم tilama ba za فذلك ka له rahoto sai dai توبة in ya tubo wannan ta zame masa tuba وفي كتاب محمد ya zo a kitabun muhammad bin habibin din nan ne أخبرنا أسلام مالك ya ce almajiran maliku sun ba mu labari أنه قال shi imam maliku ya ce من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda bi ya dora kalmar sabu zagi kenan da janibin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa أو sallama غيره من ko wani النبيين daga من annabawa مسلم ko musulmi ne أو كافر ko kafin Kutila.
wannan a kashe shi ولن يستتب ba za a karɓi tubansa ba alhamdulillah
Thank you.